suna da gona tare suna tarayya ciki sai zama idan an raba kowa zai tashi da wannan zai ɗauki a wusuk hudu wannan ya ɗauki uku misali kaga gaba ɗayan gonan abinda ta fitar ya kai wusk fiye da biyar to amma tun da zakka alal aini ne ba alal mali ba to saboda haka ba za a ce za su fitar da zakkan wannan a gonan ba ina fatan mun fahimta ba za su fitar da zakka ba saboda mene saboda suna ishtiraki ne a cikin kayan kowa nashi bai kai zakka ba amma da zai zama misali bakwai ne ɗaya nashi wusk biyar ɗaya nashi wusk biyu to za a fitar da zakkan wuski biyar ne ba na wuski bakwai ba ina fatan mun fahimta da wuski tara ne ɗaya yana da wusk biyar ɗaya yana da biyu to zakkan wusk biyar za a fitar hudu kuma babu zakka a kansu ba za a ce za a fitar da zakkan wuski tara sannan a raba ba ina fatan mun fahimta amma idan ya zama yana da dukiya wurare daban-daban yana da dabino a nan dabino a nan kowanne bai kai wuski bai wuce wuski ɗaiɗai ba misali to kaga nan dole a haɗa gaba ɗaya a fitar da zakkansu yana da gona a zaria yana da shi a abuja yana da shi kowanne gonan kansa bai kai wuski biyar ba abin da zai fitar to fikihun da ke cikin wannan hadisin shine inda gona ake fitar ma zakka da wancan mutumin wanda yake da gona mai wuski hurhudu guda ɗari ba zakka a kansa ina fatan mun fahimta saboda haka haka wannan gonan da take da wuski ɗari amma na mutane talatin ne kowa na da uku uku da wani abu to haka ita ma babu zakka a kanta shine abin da imam malik yake nunawa yanda in mutum yana da gona daban-daban kowanne bai kai wuski biyar ba da za a tara dole a tara ya ba da zakka saboda zakkan a kansa ne ya wajaba ba a kan gona ba to haka wancan shi ma idan mutane suka yi tarayya a gonan da ya wuce wuski biyar to in aka raba kowa ba zai sami abin da ya kai wuski biyar ba to babu zakka a kan wanda abin da ya girba bai kai wuski biyar ba ishtirakun fi amwalin mutafarriqa la yablughu malu kulli sharikin aw qita'uhu ma taju fihi zakatu وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب به الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها to shi wannan wanda aka ce ijma'uha wa yu'addi zakataha shine wanda idan gonakin da yawa wata yana da gonaki da yawa a wurare daban-daban to zai tara su duka gonakin ya bada zakkan su ba zai ce ai kowace gona a ba za ta ba za ta bata kai fitar da zakka ba shine wanda yake da kitau amwalin متفرقة آه باب زكاة الحبوب والزيتون حدثني يايا عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسك فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسك فلا زكاة فيه والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سكته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه الأشر وما كان يسقى بالنضه ففيه نصف الأشر ولا يخرس شيء من الزيتون في شجره والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه تؤخذ يؤخذ مما سقطه السماء من ذلك وما سقطه العيون وما كان بالا الأشر وما سكي بالنضه نصف الأشر إذا بلغ ذلك خمسة أو سكت بالساء الأول ساء النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على خمسة أوسك fa fihi zakatu bi hisabi zalika a wannan yana magana kan zakan hatsi da da zaitun mun san dai zaitun ai ko mun san shi ba dai mun san man shi a zaitun shi ma ana ɗaukan ushiri amma imamu malik ya ce ba a ɗaukan ushirinsa sai bayan an yi tasir ɗin shi an mai da shi mai ɗin watan bayan da yake kawai a tari nan za a zuwa auna shi saboda a man shi watan zai yi kaga tarin shi amma kila an fitar da man ɗan kaɗan za a fitar ta saboda haka sai ya ce hisabin da man ne don man shi ake amfani da shi shine amfanin ina fatan mun gane don da a ce ba man ne amfani ba misali ya yi kiyasin shi da masara da ba mas da masara ba 'ya'yan masarar ne kaɗai amfani ba da tun yana cikin totuwan shi sai a ce a auna in ya kai hamsatu a sukin a bada zakar shi ko ba haka ba kama tun da ba a yi haka ba to zaitun shi ma sai bayan an yi ta'asir ɗin shi za a kiyasta wata domin wancan ragowan totuwa ne shi ma to idan man shi ya kai hamsatu ausukin to za a ba da zakkan shi duk abin da bai kai kuma hamsatu ausukin ba a mansa ba za a ba da zakkan shi ba ya ce zaitun wannan yana cikin dalilan da ya sa wasu suka yi kiyasin sauran abubuwa masu mai da zaitun tun da zaitun ana ba da zakkan shi tun da yana da mai kuma ga yanan man nasa ma za a kesta to misali duk sauran abubuwa kamar irin su gyada gujiya da sauransu su ma a ganin su za a bada zakkan su tunda su ma dai man suke fitarwa irin zaitu to amma malaman mazhabin malikiya musamman sun tafi akan dukkan bukul abubuwan da suke yaya a cikin ƙasa ba a ba da zakkan su والزيتون بمنزلة النخيل يتي zaitun yana matsayin a nakhil ne yana matsayin dabino ne wata hukuncin su iri ɗaya ne kamar yadda aka karanta a bafi ma tsakaci sama'u wal uyunu wal ba'lil ushuru to shi ma haka yace ma kana minhu sakatu sama'u abinda sama ce ta shayar da shi daga ciki wal uyunu ko idanun ruwa suka shayar da shi wa aukana ba'lan ko ya zama yana da jijiya wacce take zuwa ta tsotso ruwan ta sha ta rayu fafil ushru to za a bada ushuri daga cikinsa wa ma kana yuska bin nadhi amma abin da ake shayarwa da ban ruwa mata an ce nadhu shine yayyafa ruwa ko kamar yadda muke yawan faɗi amma aka yi mashi ɗigo a sama sai ya zama turo ruwan da ƙarfi to kaga ita kuma itaciya in ka turo mata ruwa da ƙarfi kashe ta ma za a yi shi yasa ake amfani da nadhu ba nadhu ba fa fihi nisful ushri ba abin da yake ma itaciya shuka daɗi kamar ruwan da yake zuwa mata da yayyafawa kaga wannan wani wani ilimi ne na noma a cikin amfani da kalmar nadhu maimakon nadhu ko ففي نصف الأشر شي كما أكوي ربن أشري ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره أما باء خرص زيتون أكن إتاتنسا يندع كي مدبينو دا إنبي والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها ita sunna a wajenmu a cikin hatsin da mutane suke iddikhari shi a wajen imamu malik sharaɗin zakka shine iddihari da iktiyati iddihari da iktiyati idan abu ya zama a ƙut ne in an ce ƙut shi ne abinda mutane kan ci su rayu da shi a matsayin abincinsu a- ana gina rayuwa a kansa ba wai kawai ɗan 'yan mataimaka ba ne ko da yake a wajen wasu za su ce maka ai zogale ƙut ne misali ko to amma dai al'adan su larabawa ba ƙut ba ne to kuma ko da ƙut ne to ba a iddiharin shi kuma ma'auni na biyu shine ya zama ana aje shi ya ɗauki lokaci mai tsawo ana amfana da shi ana ci ba abin da al'ada ba a iddiharin shi ba ko da yake yanzu ilimi ya kai ana preserving na mafi yawan nau'o'in abinci to ma'auni shine abin da urfi yake kira iddihar ba abin da za a sa mishi wasu chemicals ko abin da shi wata hanya a iya kare shi ba za a iya aje tumatir kila ya shekara ko ya watanni ko ya kwanaki masu yawa ba za a kira wannan iddihari ba a wajensu saboda ba iddihari ne na urfi ba iddihari ne na technology ko iddihari ne na technology ba a ba a itibari da shi wallahu ala shi dai ma'auninsa kenan kuma wannan ma'aunin na zakka shine ma'aunin riba a wajensa watan ba riba a cikin abinci sai wanda yake ana iddiharin shi kuma ana iktiyati amma duk wanda ba haka ba to ba komai a ba da biyu a karbi daya dan ka zo ka ba mutum tumatir kilo biyu ka karbi kilo daya ba komai saboda mene saboda ba a iddiharin shi ba a iktiyatin shi amma ba za ka ba mutum shinkafa kilo biyu yar gwam- yar hausa ka karbi kilo ɗaya yar gwamnati ba saboda ana iddihari ana iktiyati ina fatan mun fahimta to ma'aunin shi dai shi da yake amfani da shi kenan wata abin da ya fahimta kenan daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suka yi wannan maganganun abin da ake kira zakka ake- yanda ake zakka da yanda ake ake kira z- abin da ake kira riba annahu yu'khazu mimma saqatu samau min dhalika wa ma saqatu al-uyun wa ma kana balan al-ushru shi ma dai abin da sama ta shayar ko idanuwar ruwa suka shayar kaga idanuwar ruwa a nan ya hada da su fadamu da sauransu ko abin da yake misali cikin fadama yake a ko baka je ka ɗibo ruwa ka jawo ka kawo ka zuba ba zai sha to wannan ana ɗaukan shi min ma sakatu sama'u malamai sun yi saɓani akan mutumin da ya yi ma gidansa gonansa hanya na ruwa daga fadama misali ya ja hanyoyin ruwa wanda suke shiga itatuwan sana sha ba tare da ya yi wani aiki na ɗiba ya zuba ba kawai ya jawo ne daga fadama mafi yawa suka tafi akan cewa wannan ma yana daidai da fi ma sakatu sama'u wal uyunu wal ba'du saboda ana lura da wahala ne na yau da kullum kullum ana ɗiba ana ba shi ruwa amma tun da dai ruwan kawai yana zuwa ne duk da ya yi wahala na jawo ruwan to ba za a yi wannan itibarin ba wasu suka ce a'a tun da dai da wani juhud fardi ruwan ya zo da wani ƙoƙari ne na ɗan adam ruwan ya iso wajen wannan itatuwan to za a yi considering wannan don in ba haka ba misali wanda zai je ya sa inji a bakin fadama injin ya zama yana ban ruwa zai zama shi ma kaman masakatul uyunu ne yana daidai da wanda wancan aka ja hanya saboda haka suke ganin dai ba bambanci to amma su kuma waɗancan suna bambanta saboda wanda ya sa inji kullum sai ya tada injin sai yana ma injin ɗawainiya amma shi wanda ya ja hanyoyi wannan kawai ya buɗe hanya ne kuma bai ci gaba da wahala ga abin yau da kullum ba da haka dai mafi yawan malam mazhaban malikiya sun tafi akan irin wannan yana daidai da masakatu sama'u shi ma ushur za a bada آه وما كان بالا الأشر وما سقي بالنضح نصف الأشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق دك دي ونا سي إن ياكي أوسق بير بالسائل أول da sa'i na farko watan sa'i na farko shine sa'in manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake muddun nabi hudu ko shine sa'i daya to wannan sa'in shine ake nufi ba wai sa'i da urfi daga baya an canza ma'aunan awo sosai sosai to wannan ma'aunan awon kuma a sun yi tasiri wajen wajen mu'amalan mutane har sun mantar da su ainihin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amfani da shi dan haka dai da sa'i irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kai sa'i 60 shine wuski daya saboda haka sa'i 300 shine wuski biyar shine ya wajaba a bada zakka daga shi amma za da ala khamsati awsakin watan ilimin au almawazin wal makayil yana cikin ilimoma masu muhimmanci kwarai a addini kuma wanda mutane ba su san su ba sosai watan ilimi mai wahala kwarai kamar gado kaga ilimin gado ilimi ne mai wahala duk da rabin addini gaba ɗaya yana cikin shi kuma Allah ya raba shi ma amma duk da haka yana da wahalarwa shi yasa har sahabbai ma sun dinga samun wahala kwarai cikin matsalolin gado ko kowa ya san matsalar hajariya wanda sayyidina Umar ya raba gado a ‘yan uwa shakikai ba sami komai bai ba ‘yan uwa li'ummi ko wanda ‘ya'yan suka ce to ka kaddara babanmu dutse ne ko babanmu jaki ne su wannan da ka basin ba mamanmu ɗaya ba tun in kaddara babanmu jaki ne ko dutse to shine ake kiranta matsalar hajariya ko a wallahu alam so ala kulli halin dai matsalar makayil da mawazin yana cikin abin da al'umma suke bukatan su san shi da kyau shi ma domin yana tasiri addini yanzu da yawa in ka tambayi mutum nawa ne zakan kuɗi kawai zai ce maka naira kaza wanda yake kuskure ne kuma kuskure ne domin shi naira abu ne da yake fluctuating kullum ko a yau naira kaza ne kiman shi gobe kaza ne kiman shi a kullum kuma kiman abin bakin ciki da yanzu da dala ne ake kiyasta ko kiman gold din ma za ce tunda dala kaza ne yau to gold kaza ne america ta san yadda ta yi ta mai da abin haka to ala kulli halin dai gold shine ma'auni ba kuɗi ba domin shi wannan takardun yana canzawa kullum don haka dole mutum ya san mawazin da gold in ya kai kima kaza kuma abu ne dai wanda yake ilimi mai zaman kansa bi hisabi dalika قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحسد وتصير حبا قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا آه إمام مالك يتشي آه hubub wanda ake karɓan zakkansu su ne waɗannan asnaf ɗin wata wannan dai a matsala ce mai faɗi kwarai da gaske watan shin waɗannan hubub ɗin wanda a mazhaban malikiya suke cewa guda sha takwas wasu ce guda ashirin su kaɗai ne zakka ke cikinsu ko ko a'a wasu abubuwa ma suna ƙaruwa a ciki ana sa su a alhimta watan wani nau'i ne na na habba amma ba mu da shi amma duk masu zuwa ƙasar larabawa kila za su gaishe yana da kama da gyada amma ba gyada ba ne in an buɗe shi za ga za a ɗan buɗe ɗan ɓawon shi haka za ga ta nan ɓarayin da guda ɗaya ta nan ɓarayin da guda ɗaya aka rika gasawa ana ci a sha'ir kuma mun sani a alkama salt shi ma nau'i ne na dangogin alkama ɗin durra shine duk dangin watan gero da dawa da makamantansu duk dai abubuwa wanda suke 'yan ƙanana a cikin sumbula mai girma to su ake ce ma durra wanda suke da zangarniya ne sumbula ko duhun shi ma nau'in sumbula ne nau'in wannan ne amma shi yana da mai ana fitar masa da mai bambancin shi da irin su gero kenan duk wanda ake fitar ma mai irin waɗannan to shi shine za a ce ma dukhul urs shinkafa da duk danginsa shi ma adas watan shi ma nau'in abinci ne amma galiban ba mu da shi a ƙasanmu amma masu zuwa ƙasashen larabawa dai shi ma sun san shi yana nan ɗanɗanonsa kaman wake amma yan ƙanana ne ba su fi girma amma yanzu alhamdulillah da yake duniya ta ci gaba duka waɗannan abubuwan in ka shiga kantunan manyan kantunan nan na zamani zaka gansu in ka je amigo masu sai da kayan larabawa za ga duka waɗannan abubuwan da aka ambata suna sai da su nau'o'in abincin larabawa ne dai amma shi kam ya sami sharaf din ya zo a cikin alkur'ani ma wal julban wal lobiya watan waɗannan lubiya watan nau'o'i ne na wasu abubuwa masu kama da kyaɗa ko gujiya amma ba su bane larabawa suna da su mu ba mu da su amma suna na wasu nau'in wake ne haka za a gansu ana dafa su suna da wahalan dafuwa waljuljulan shi ma juljulan wani abu ne yana cikin gidansa haka dogo kamar na wake ana buɗe shi ka gansu haka 'ya'yan a ciki to duka dai waɗannan nau'o'in abubuwa ne da larabawa ke noma duk dai alhamdulillah yanzu insha Allah sati mai zuwa in Allah ya da in ba manta ba zan zo da duka waɗannan abubuwa insha Allah wa ma ashba zalika to abin da yasa yace ma ashba zalika shine kaga kamar yanzu misali mu muna da gyada laraba ba su da shi ko irin namu suna da gyada irin nasu muna da wake irin namu suna da wake irin nasu ko ba su da wake irin namu suna da kalan nasu to kowace ƙasa tana da irin abin da take nomawa galiban yawanci kawai akan kira abu da suna ɗaya wasu suna da kama ɗaya wasu kuma sukan bambanta a kama to wanda suke da kama ɗaya ba matsala wanda kuma suka bambanta ana kulawa da ɗanɗanon su kawai sai a basu suna ɗaya shi yasa yace ma ba zalika min al-hubub allati tasiru ta'aman watan wanda mutane suke amfani da su a matsayin abinci fa zakatu tuhazu minha ba'da an tuhsada wa tasiru habba watan ana fitar da zakkansu bayan an girbe su kuma sun zama tsaba ƙala wa nasu musaddaquna fi dhalika wa yuqbalu minhum fi dhalika ma dafa'u kuma shine wannan amanar da Imam Malik ya faɗi a baya watan mutum yana da amana a cikin wannan dukiyar nasa amanar Allah ce a hannunsa saboda haka duk abin da mutum ya kawo yace shine zakka to za a karɓa kuma za a gaskata shi a cikin abin da ya kawo wallahu alam ba za a ce a'a watan gonarka duk girmanta ɗan abin da ka girbe kenan saboda zai yi ga mutum gona babba amma kila masaran tana cikin riga kila ba ido ta haka in ya girbe ya kawo sai a raina wata ga gonar yar karama kuma kila masaran tana da cika in ya girbe ya kawo sai ya yawa saboda haka dai za a gaskata mutane a duk abin da suka kawo a waɗannan abubuwan wallahu alam za mu wadatu da wannan za mu tashi a wasu ila malikun insha Allah da akwai tambayoyi na'am
ba ya wajibin ka kai ɗawainiyan ɗaukowa zakka yana wajaba ne daga ranar da aka girbe aka sassake aka sheƙe a ɗawainiyan duk wani ɗawainiya bayan nan har na sawa a buhu ba naka bane in ka ga dama ka tara mashi anan ya kwashe ya sanya abin da zai kwashe da shi ka fahimce ni na Uh, suna kuma ba da zakan? To, wannan dai ya saba da abin da Imam Malik ya faɗa a nan karatunmu na yau. Amma kuma idan ya zama shine urfinsu kuma sa'in ya yarda da haka, masu bayarwan sun yarda sun yarjejeniya akan haka shikenan ba komai. Matukan ba ba ha'inci cikin abin da ake yi. Ina fata an fahimce ni.
ba lokacin da suke iya tara dawa ba buhu ajiyewa yana da wahala don yana cikin na gane yana iya zama ko shekara ɗaya ba abin da zai faru na fahimce ka na fahimce ka da zarar an mai da shi a buhu to sai an shiga wasu hikimomi na ajiya na ajiya kuma in ba haka wani lalacewa zai ɗauka shi
na fahimta saboda haka in dai sun yadda gaba daya zai za mu ɗauki ka'idan al'adatu muhakkamatun a kan wannan tambaya na biyu na kamar yadda aka akala ya ba da sani kuma gida
a babban shehin musulunci sheikh ibrahim niyas ya ya yi littafi a kan wannan matsalar fatawa da ya kira zakatu harim To amma fatawa ne ya yi a kan ijtihadinsa ba yana nufin cewa fatawan da ya yi a fikihu dole ne kowa ya ɗauka ba ina fata an fahimta shi fatawan fikihu yana da faɗi matsalan fikihu matsala ce ta furu'a amma ya yi magana mai tsawo a cikin wannan matsalan kuma shi ya tafi akan cewa babu zakka watan dai kamar yadda malaman mazhabin malikiya suka tafi ya tsananta magana kwarai watan hujjoji masu karfi kwarai na tabbatar da cewa fa ba za a yi zakka ba to amma su a barayi ɗaya waɗancan malaman su kuma suna ganin hikimar zakka shine to khazu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim idan haka ne sai a fitar da zakka a duk abin da yake shi nan kuɗi yake ko za ka ce wannan katafaren gonar raken na mai sunan shi na numan ba za a yi mashi zakka ba ai mutanen numan sun rasa abu da yawa ko a ganinsu saboda haka sai a ba da zakkan shi wallahu a'lam. imamu shafi'i ya tafi akan zakkan alal aini ne imam malik ya tafi akan zakkan alal mali ne imam malik ya tafi akan zakkan alal aini ne alal shakhsi ne ka gane sadaka wanda wajabci bai kama shi ba ba zai bayar ba shi kuma wancan ya tafi akan kudin za a yi mazakka sadaka inda kudin sun kai nisabi za a yi musu zakka sadaka da mutane ma za su yi ishtiraki akan kasuwanci shago daya komai tare ake juyawa lokacin zakka za a fitar ma wannan kudin da zakka
to amma wani ya fi jaya a ƙasashen ba kamar duniya a nan
mazhaban malikiya a wani abin nufi don ban taɓa lura ko ana cewa dukiyar ƙananan yara a kan matsalar a kan matsayin dole ne ko dai ana cewa in dai a matsayin dole ne maza ba fatawa mafi shirin jaya a maza ba malikiya shine ba za a cire ba an fahimce ni eh amma kuma idan ana juya kuɗin to shi kuma wannan matsala daban ne ka gane in ana juya shi ina ganin cewa cirewan shine mafi alkhairi wallahu alam da yake dai fatawoyi ne kowanne kuma malamai sun yi suna da hujjojinsu kamar yadda na ce wasu na ganin zakan akan dukiyar ne kamar yadda aka ce wa atu haqqahu kaga haqqal mali kenan yawma hasadihi kaga shi almali ake magana ko su da haka shi Imam Shafi yake ganin dukiyar ake mazakkan shi kuma Imam Malik yake ganin mai dukiyar ake mazakkan dalilan Imam Malik suna da karfi kwarai da a ce mutum zai zai rasu yau yake cika shekara ɗaya bai fitar da zakka ba ranan kuma ya rasu ranan da ya kamata ya fitar zakka kuma bai fitar ba babu zakka akan wannan dukiyan ko so tun tashi a nashi sun zama na magada saboda haka sai in magada sun shekara a hannunsu shi kuma sannan zakka ya hau kan wannan dukiyan ko na'am wusk ba buhu ba ne wusk nauyi ne shi yasa na ce makilat da mawazin da nake magana makilat da mawazin nauyi ne in nauyi ya kai kaza sunan shi wusk shi mud mud yana da nauyin dirhami nawa ina zaton dirhami talatin ne ina zato ko talatin ko uku na manta sa'i yana da nauyin a- a afwan kilo yana da nauyin dirhami uku ne sa'i sa'i yana da nauyin amma dirhamin ba wannan dirhami ba dirhamin suna ne na wani abu na au sa'i yana da nauyin dirhami biyu da ɗugo 0.055 shine sa'i wusk shine nauyin wannan sa'in su 60 so da kan aka auna abu ya kai nauyin sa'i 60 sunan shi wusuki ko a buhu yake ko a randai ko a me yake ko a barrel ne a, a, a drum ko a me yake inda ya kai sa'i 60 to sunan shi wusk to amma ana bambantawa idan ruwa ne ana kiran shi ritlu ritlu ake awon da shi idan ah, kaman gold ne ko makamantansa ana kiran shi ah, ah, waznu waznu idan abinci ne ana kiran shi kailu kailu ina fata an fahimta to amma dukansu dai nauyi nauyi ne yake determining menene wannan abin so kaga idan zait ne za a kira shi lita ne to amma lita din in ya kai nauyin sa'i 60 to shikenan ya kai yawan sa'i 60 nake nufi to shikenan ya zama zakka ya wajaba a cikinsa na أكرمك الله ni ban sani ba ni ban sani ba a to mu tsaya kawai ni ban sani karin yawaita bayani na galiban musamman a mazhaban malikiya sun tafi akan idan jinsi ɗaya ne habbu habbu ne duka jinsul hububi ne to za a haɗa su abu ɗaya ne amma idan jinsin su ba ɗaya ba watan kowanne suna da jinsin su idan jinsin su ɗaya ne to za a ɗauke su ma'auni ɗaya misali a dabino ka kala kala ne hubub kala kala ne amma idan ba hubub ba ne misali kamar ya haɗa kamar zurra da shinkafa kaga jinsi ne daban-daban an fahimce ni kamar dawa da shinkafa kaga jinsi ne daban-daban amma dawa da gero su suna ganin su a matsayin abu ɗaya ne an fahimce ni shinkafa hanyar nomansa daban kalansa daban komai nashi daban su haka wani abu daban ne to wanda suke kallon su a matsayin duka hubu za su ga za a hada amma dai gaskiya shine ba za a hada su ba saboda jinsin su ya bambanta amma in jinsi ɗaya ne to za a ɗauke su abu ɗaya ina fata an fahimta abin da yasa misali na ba da misalin ɗazu kaman wake misali kaga wake za ka sami nau'in wake kala talatin ko ba haka ba ne to kaga wannan duka za a kira su wake ko da nau'o'in sun bambanta amma in ka haɗa wake da adas misali ai kaga abu biyu ne daban-daban ko da sun yi kama a test amma dai abu biyu ne daban-daban ba su da alaka to ba za ka ɗauke su abu ɗaya ba to ani ka san ba to cin waken soyin shi ma o ba a dafa shi a ci? To duk dai abin da suke abu ɗaya ne, za a yi musu zakka iri ɗaya, za a haɗa su a yi zakka duk abin da ba abu ɗaya ba ne, ba za a haɗa su a yi zakkan su tare ba. Ina fatan mun fahimta. Misali, ba mun faɗa ce wanda jawamis da abkar za a haɗa su ba? Ko? Da shanu, mun faɗa da, da, da, da awaki da tumaki za a haɗa su? Amma ba za ka haɗa akuya da sa ba. to shi kenan kawai na kamar
zakka bai waje ba a kansu amma kawai inda za su bayar za su kyauta yi bai waje ba amma inda za su bayar in sun tumu Allahu akramu za'idi in sun kyautata Allah zai kyautata musu ko amma a matsayin waje ba ba wajibi bane a mazhabin malikiya Malik yanzu nan mun karanta ya ce ba za a yi ba ko haka ya ce ba za a yi ba to amma idan ka ce ka yi kiyasin saboda ya faɗi dalilinsa dalilinsa shine ana amfana da ita a siyar ana ci ana siyarwa idan ka ɗauki wannan kiyasin ka gina akan wannan to ba wanda zai ce kiyasin ka kuskure ne ka gane tunda ba wai nassi ne ya ce da dabino da inabi su kaɗai za a yi ma ba fatawan imamu malik ne saboda a ƙasar da yake su kaɗai ne aka saba ana tasarrufi da su ƙwarai kafin a girbe su a cire a saida a ci a kai ma iyali a abubuwa ne ba wai wani dalili ne ba wai nassi ne ya ce da dabino da inabi ku yaga da su ba to saboda haka abin da suka sani shine wannan shi yasa sai suka ce haka to idan ya zama yanzu kai a kasanka masara a ita aka fi ma haka kuma ana cirewa da kwantiti mai girma kwarai wanda zai tasiri na yawwa to kaga in dai yara ka ne to za a kiyasin shi akan wancan saboda wannan maganar na Imam Malik cewan abin da akan ci a siyar kafin a girbe saboda zamanin su ba su san haka akan ci a siyar kafin a girbe ba shi yasa ba su faɗa haka ba ko wallahu a'lam na'am mashi sallan kan shi da sallan su gaba ɗaya a sosai ai sai su sake sallah kawai a ina ka wannan a da na sani ban tambaya ba Allah ya kyauta na'am to garin kai koyi wanda suka fi kowa karatu suka fi kowa ilimi suka jaddada musulunci kuma abu ya kai haka ai kaga dole ce da ya sani ban tambaya ba eh to haka ne to kila na za a iya ka za ka yi kesa kudin ka raba mutane musamman in ka kula da abin da suka fi so kenan da yawa sun tafi hakan za a iya haka na'am ha ba wani tambayar nan ba yanzu nan dan Allah to ka ta hutu ai ko o eh gaskiya ne insha Allah sati mai zuwa bismillah zai zama hutu saboda sallah sai kuma Allah ya dawo da mu insha Allah sati na sama Allah ubangiji ya karba mana insha Allah إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين